أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana haduwa a wannan lokaci mai albarka bayan hutu da aka sha na karatu saboda gittowa na watan ramadan fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya amsa abubuwan da aka yi cikin wannan wata Allah sanya wannan ya zamanto sababi daga cikin sababban da za su samu samu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala a yau muna sha biyu ga wata na goma watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha biyu watan biyar miladiya ta 2022 wanda zai zamanto mana darasi na 63 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha a hukunce-hukuncen abin da yake da alaka da gawa sannan kuma da irin bid'o'in da aka zo aka kimsa a wannan bangare a dalilin rashin karanta abin da Allah subhanahu wata'ala sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mun kare ahkam din ahkamul jana'iz sun kare a darasi na ƙarshe na darasi na 62 da ya gabata an yi magana akan bid'ul jana'iz yani irin bid'o'in da aka zo aka kimsa a cikin janaza harakan da ya shahi mutuwa tun daga mutuwan har zuwa abin da ya shahi wanke gawa abin da ya shahi sallah abin da ya shahi kai ta abin ne ta abin da ya shahi ta'aziyya duka akwai bidiyoyi da yawa da aka sa a ciki to malam zai mana magana akan su ne me yasa malam zai mana magana akan su saboda mu san cewa ba addini bane ba kenan ko da kai to ka kai ne ka bigi gaban kanka kai ba ruwan Allah da wannan aikin da ka aikata bar tana baka lada dubi zuwa ga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kiri wani abu wanda a cikin wannan al'amarin namu na addini abinda baya ciki wanda kai ne kaga dama ko ku ne kuka dama yan anguwa kaza ko yan gari kaza kuka kirkira kuka yi to wannan abin da kuka yi nan yana komawa zuwa gare ku ba ruwan Allah da shi da bai saku ba ta ka kenan babu zancen wani sakamako za mu tashi inda mali yake cewa wa qabla wa qabla shuru'i fi sardiha yace mali ce kahin mu shiga bayani akan zubo waɗannan bid'o'in لابد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل ما ليتي دول زام أنبت قائدودي دا da da gimshikai wanda akan su ne aka gina wannan fasali yake cewa taba'an lil asli fa aqulu innal bid'ata al mansusa lalle dukkan wata bid'ar da mansu al mansusa ala ala dalalatiha min ash-shari'i fahiya yace dukkan wata bid'ar da nassi ya zo a kan cewa abu kazan na ɓata ne ya ce su ne kama haka na farko kullu ma'arada sunnata duk abin da ya zo ya ci karo da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bida ne kawai kai tsaye kama malin zai faɗi maka ƙa'idodin da ya kamata ka tsaya a kansu da misali manzalla ya karantar da kaza ana cikin kazan nan kawai sai wani zo rana kai tsakaici a aikuyi kaza ma amma wannan kazan da ya haɗe arada yana kishiyantan abinda manzan Allah haɗe kawai misali manzan Allah ya ce a yi gabas shi kuma ya zo ya ce a yi yamma kaga wannan abin da ya zo haɗe kaga kwantar ɗin abin da manzan Allah ya zo da shi ne to kai tsaye wannan bida ce kar ka ba kanka wahala da wani wani neman wane ne wane ne kullu ma'arada ma'arada sunnata min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaidi walau kanat inda an ijtihadin duk abin da ya ci karo da sunna ko magana ce ko aiki ne ko kudirin zuci ne to wannan mutumin wannan abin ko da ya kasance ijtihadi ne mutum yayi ana lissafa shi a matsayin cewa bid'a ce abu na biyu malice kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi dukkan aikin da za a nemi kusancin Allah da shi wa qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali wannan abin manzon Allah ya hana shi mazalla ya ce ka ai kaza sai ka zo ka ɗauki kazan nan kake yi da sunan cewa wai kuma kusancin Allah kake ne wannan bid'a ce me yasa saboda mazalla ya hana ba za a ce ba a ai ku duba niyyar shi niyya ce kyakkyawa shi Allah yake nuhata ko Allah ka nuhata da wannan aikin in ya ci karo da abin da yake karantarwar manzon Allah ce mazalla ya hani akai baka shafa baka da wani lada kuma bid'a ce abu na uku kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa bi nassi illa bi nassin aw tawqifin wala nassa alayhi fa huwa bid'atun illa ma kana an sahabiyyin takarrara dhalika al'amalu minhu duna duna nakir kullu amrin dukkan wani al'amarin da la yumkinu an yushra'a wanda baya ba a iya shar'anta abu illa bi nassin sai da nassi na ayat qur'ani ko hadisi au tauqifin ko kuma aka zo wuri kaza tirs za a tsaya aji mi Allah da manzon shi suka ce to duk wani aikin da dole sai an tuntubi littafin Allah an tuntubi hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan aikin duk wanda yazo ya aikata wani aiki bai tuntubi littafin Allah ba bai tuntubi hadisin manzon sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya aikata bid'a ne yace wala nassa alaihi bai da wani nassi akai fahuwa bid'atul bid'a ce illa ma kana an sahabiyyin sai dai ya zama to misali aikin sahabi ne aikin sahabin ma da sharadi takarrara zalika al'amalu minhu duna nakir sahabin ya aikata wannan aikin ya ta maimaita shi a gaban sahabbai ko ba wanda ya mishi inkari kenan an saba a lokacin manzon Allah ana yi shi kuma duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yayi shiru bai magana ba wannan abin ya zama addini amma ka samu wani daga cikin sabai ce mashi kayi wani abin nan hoya aka yi to ka gana akwai akwai matsala kenan dole zamanto aikin sahabi ya zamanto ya maimaito ya yi ta maimaita shi sannan ko ba samu wani ya mashi inkari ba gaba ta gaban ma ulsiqa bil ibadati min adatil kufar abinda aka zo aka manna shi lasak shine mannawa aka yi kolen shi bil ibadati aka zo aka hada shi da ibada amma wannan abin asalin shi min adatin kufari iya daga cikin al'adun kafirai yanzu kawo misali kai flair makabarta wanda ana samu a kasashen musulmi suna yi ta ga wannan al'ada ce tawa ta kafirai to kowane ne ya yi shi wannan abin ya zama to me bida ce ba wanda ya sa shi kabbali da sunan addini gaba ta gaba ma nassa ala istihbabihi ba'd ulama ila siyama al-mutaakhirin minhum wala dalil alayhi mal albani ke cewa manassa al istihbabi abinda aka samu magana ta akan mustahabbancin abin misali a ce abu kaza mustahabbi ne daga ina aka samu shi ba'dul ulama daga wasu daga cikin malamai malicin la siyama balantana ma al mutaakhirina wannan malaman na baya baya yani ba wadancan wadanda suke na farkon ba kasa abu yana ƙara baya abu yana ƙara rikicewa to ba ba na yake cewa la sibal mutaakhirin barantana mutaakhirin minhum daga cikin su sannan kuma wannan abin da suka ce addini ne wala dalila alaihi babu dalili kaf akan shi kuma na ko ayo ana yi sai wani malamin sha iska kawai mai kafa ya ce ku kaza ala shiga wata ina dalili ce ni na ce eh ku ce ni na ce kaga wannan ai kana bata maka kanka lokaci ne wala dalili alaihi babu dalili akai na kaga bai halatta zaman to ba ibada bace ba kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu'in kuma ka rige duk wata ibadar da yanayin yinta bai zo ba sai a cikin hadisi da'ifi ko kuma hadisin hadisi ne mawdu'i hadisi na ƙarya wanda aslan kwata-kwata kawai jingina wa manzalla aka yi amma dai wani ne kawai ya sha iska ya ce manzan Allah ya ce kaza alhali manzan Allah ba inda ya hudu na ba wadda kuma suna na littafai waga ga an rubuta a kan waɗannan hadisai ga sunan ba maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba kuma ga wasu hadisai wanda suke da'ifai ne hanyoyin da suka zo hanyoyi ne masu rauni wasu 'yan duniya ne suka zo da abin wanda basu da basu da amanan da za su iya ciro ɗauko dakon kalmomi tsadaddun kalmomi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mutane musu da wannan daraje to malamai suka yi aiki aka tantance aka ware aka ce waɗannan su ne tabbatattu waɗannan ba tabbatattu ba ne ba to duk wata ibadar da kaifiyanta ya zo a cikin hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i to wannan ita ma bida ce kamar da wani wani yake cewa wai su hadisi ko maudu'i ne aiki za su yi da shi sai to Allah ke hanya shi da bayani da ake li halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana ba dole ba ta kan dole ya kai ba a dubara ta rage gare ka kawai kama shafa li'umin wa shafa likfur dubara ta rage gare ka za ka fada rija ko ka fada daga kafawa ko ka je daga kai ko ka je daga hannu ko ka je daga gadon baya kai dai kai ta rage ma tunda aikin ibada aiki ne na amana kuma idan kai ubangiji subhanahu wataala da shine yake karba yace ga ka'ida da zan karba yakin ka ana magana hadisi da ifi ne yace shi su hadisi ko maudu'i da aiki da su ne kuma hadisi maudu'i ya yi magana wani kato shi kuma san ba maudu'in dama ba magana kwata-kwata bai da alaƙa da magana manzalla dama ƙarya ne to da duk abin da ita shi hadisi hadisi da ifi mabaka su waɗanda suka ce dama-dama za a iya aiki da hadisi da ifi suka ce a cikin abin da yake falala ne ba halatta da haramta ba falala misali aiki sallah kaza nafila a kan kai za ka samu romo kaza amma suka ce kuma dole a cikin ranka ka yarda ba manzo Allah bai saka to saka aje gobe kiyama Allah ce ya wani ce ai nayi kaza to su suka saka su wani ce to je gani ya an samu wani bayani a wajen su bayani me za samu sai na tabewa da asara addini shine jarin rayuwarka kakkai wasa da shi kai wasa a cikin komai kakkai wasa da addini ka tsaya tsayin daka ka tabbatar da cewa duk abin da za ka aikata wannan abin akwai dalili a kan shi amma in dai babu dalili to ka sha makanka lahiya kuma wahala ci kawai sha ba ruwan Allah da ku da yawa ne ko kun jima kuna yi duka wannan ba hujja wace a wajen Allah kama kan adalci abu na gaba alghuluwu fil ibada wuce gona da iri a cikin bauta wani shi bid'a ce misali a ce abu kaza an ba da dama a addinance a yi shi amma in kun zo misali an ce ka girman malami sai ka zo ka rika mashi rukuyi ko kana mai sujada a ce ya wani a ce ai manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir ko kuma laysa minna man lam yarham kabirana wa man lam yuqir wa ya'rifu li alimina haqqan a ce ya wani ya ce ai manzalla ya ce a girman malami ko a girman manya eh a girman manya amma ka kauce gwa da ilimi manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce la kakku kuzuzu tani kamar da krista suka kuzuzu su annabi annabi isa alaihi salatu wasalam sun da ke shi a matsayin mi a matsayin Allah to haka alghulubu wuce gona da iri abinda bahaushe ke cewa wuce wuce makadi da rawa wannan shi ma ba a son shi a cikin addini kuma duk wanda ya aikata haka ya aikata bid'a abu na gaba kullu ibadatin atlaqaha shari'u duk wata bautar da shari'u mai shar'antawa ya sake ta hadisi ko aya suka sake ta mana aka ce kawai ku je ka bautawa Allah a bangare kaza ba tare da an sa maka iyaka ba wa qayyada hannas sai mutane suka suka kayyade amma suka ce aka wuce adadi kaza karka wuce adadi adadi kaza to kaga wannan babu ta hujja akai babu ta hujja akai to aka zo aka kayyade shi da wannan adadin wannan kayyade wanda aka yi shine bid'a ko duk da ce aikin addini ya karantar akan ayi shi to amma waye ce a kayyade shi babu ku ne ko kayyade abu da aka wannan katsalan ne da suna addini wa qayyada hannasu bi ba'd al-quyudi mutane suka su kayyade abin dole sai ka cika sharadi kaza alhali addini bai ce ba sai an cika sharadi kaza za a yi kazan nan maliki cewa mithlil makani kamar misalin waje a ce an ba da dama waje kaza za a yi zuwa a yi ibada waye ce kaga anan mun karanta kusan cikin bayani na ƙarshe bayani akan mutum ya naɗi gari a cikin ziyartar qubur ka naɗi gari ka tafi wani waje da sunan wannan waje iya da wata falala ta musamman da sunan addini wanda ya kera sauran wurare in ban da wuri guda na guda uku masallacin makka masallacin madina sannan kuma baitul maqdis in ban da shi sauran wuraren duka ɗaya suke duka ɗaya suke to kar wani zo ya sama wani wuri ko ya sami ka'ida ko kuma ya ci a dole duk mutumin da zai taimaka sai ya zamanto yana da ya cika sharaɗi kaza da ka'ida kaza alhali kuma wani sharaɗin da wannan ka'ida addini bai saka ba awi zamani ko kuma zamani ya ce ai zamani kaza iya da miza ko iya da daraja ta kaza alhali addini bai yi bayanin wannan mizan ba aw sifatin aw adadin ko kuma ya bada siffa kaza ya ce adadin misali sallar nafila misali yanzu ka ɗauki a cikin mai ka kira shi da suna raka'o'i da ake badawa a cikin ramadan kaga an aka kaya tarawih sai liman ya juyo ce to yau ha za ku yi sallar za ku samu ladan annabi musa da annabi haruna sai ce duk wanda ya kaza kaza kaza kaga wannan ma anzar Allah bi zalika musulman ba inda aka ce ai karka ce ai sallah ce eh sallah ce amma waye ba ta zamani waye ba ta adadi waye kayyade ta ku kayyade abun ku au adadin ko kuma adadi a ce adadi kaza wanda yayi abu salati misali kafa 1773 to zai samu abu kaza wannan kuma zaka samu wannan hayani a cikin WhatsApp ya yawa sai wani ya kewaya ya wani audio kawai sake shi a yi ta fafata a rika an baka aika ba za ka samu matsala in ka aika za ka samu alheri kaga duka wasu abubuwa ne da ake so a sa mutane da sunan ibada alhali kuma addini bai umarni wannan har tsorata mutane ake ana mai rasin mutane ana ce in baka tura ba za a yi kaza za a yi kaza alhali ƙarya ne shi yasa wayewa da sunan addini ya yi komi riba a rayuwa ka waye ka san abin da kake yi ya zama to abin da za ka yi na bautan Allah kana bin dalili ne ba kana bin wani bane haka nan kawai malike cewa wa tafsilul qawli warwaran bayani filla filla ala hadhihi usuli akan waɗannan asalin da aka ambata maka yake malai ce mahallu mahalluhul kitab almustaqillu insha Allah ta'ala wurin shi to wannan wani littahi ne wanda za a yi shi a keɓancece da izinin Allah ke na malikata falnashra il'ana fil maqsudi waɗannan bayanan da ya akan bid'a kamar ya ɗan haska maka ne kaɗan amma bayani akan wannan littafi ya kamata su kutum da guda a rubuta kuma sana an rubuta akan ya ya kamata ka gane abu kaza bid'a ne abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne malika amma mu yanzu anan falnashra il'ana mu shiga kai tsaye yanzu filma kusudi a cikin abin da manufanmu shi ne shi ne an bato bidu'o'in da aka sa a cikin harkar jana'iza malice fa'aƙonu ina mai cewa abu na harko gaba ta harko kablar wafat akwai bidu'o'i da ake yi kayan mutum ya mutu an ga katin karo za ka mutu sai a zo a yi ta wasu abubuwa ko kuma mutane su ɗora ma kansu wani ayyukan da ba an zara Allah bi zalika min sultan abu na harko i'tiqadu ba'dihim anna shayatin ya'tuna al-mu'tabira wasu daga cikin mutane suna kudurta cewa wai shaidanu suna zawwa wajen almuhtabira mutumin da yake cikin halin hutar rai suna zawwa ala sifati abawaihi akan siffar baban shi da mamman shi fi zai yahudin fi zai yahudin a cikin kaya irin na yahudawa wa nasraniyin da kaya irin na nasara hatta yu'ridu alaihi kullu millatin liyudillu wasu rika bujuro shi addini yahudanci addini nasaranci me yasa liyudilluhu saboda su batar da shi wasu suna da wannan tunanin to wannan abin bid'a ce babu wani dalili da yake nuna haka a ce mutum ya zo mutuwa mamman shi da baban shi za su zo su rika batar su rika faman ya za a iya bace ka duba wannan abin ka duba hadda tsarin hankali za ka ga abin bai da bai da bai da muhimmanci bai da wani manuwa kai da in kai mutuwa lahiyayya wannan mutuwa ta ga tana daga cikin abin za ta amfani uwayen to wasu bidiyoyin kuma za ka samu anan mala ya ambato su mu anan alhamdulillah bin mu da su kuma da yawa za ka samu babu su duk da ce akwai kuma wanda akwai son mala ya ce qala ibn hajar al-haythami fi al-fatawa al-haditha naqalan an as-suyudi wannan kenan magana ta zo a cikin ibn hajar ya kawo ta ya nakalto ta kuma daga imamu as-suyudi kenan wannan bid'a ne abu na biyu wad'u al-mushaf inda ra's al-muhtadar a ɗauko ƙur'ani a ajiye daidai kan mutumin da yake hamun hutar rai sai a kan ƙur'ani sai a ajiye wani shafi da ne talqinul mayyit al-iqrar bin nabiyyi wa a'immati ahli al-baiti alaihi musallam a rika lakkanawa mutumin da ya mutu al-iqrar bin nabiyyi cewa tabbatar da ya tabbatar da annabi ko kuma a zo wajen shi a rika lakkanawa ko ana hadin tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sannan kuma wa a'immati ahlil baiti da jagorori iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama to wanda shi kuma abu ne asalin shi na in shi'a ne saboda ya zo a cikin littafin miftahul karama min kutubi shi'a daga cikin littafin yan shi'a bid'a ta hudu qira'atu surati yasin surati yasin ala al-muhtabir a karanta suratu yasin ga mutumin da ake ga cewa zai yi fitar rai wanda kuma akwai hadisai da suka zo amma hadisan musu da matsayin da za su iya tsaya da ƙafafuwansu ba da tana kan hujjar da su abu na biyar taujihul muhtadir ila alqibla a kama mutumin da yake hawa mutuwan a huskantar da shi alqibla malice an karahu sa'id ibn musayyib yake kama fil muhalla sa'id ibn musayyib ya inkarin haka kamar da ke cikin littafin ibn hazm al-muhalla sannan kuma wa malik kama fil madkhal yake cewa la yasihu fihi hadithun duk hadisan da aka kawo suke nuna akan cewa dole a fuskantar da mutumin da ya zo mutuwa ya kalli alƙibla hadisai ne masu rauni da aka duk wanda ya yi bid'a wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da malam ya ambata a nan wanda suke da alaƙa da kahin mutuwa yanzu sai ke cewa ba'dal wafati bayan mutum ya riga ya mutu shine kenan abu na shidda qawlu shi'a fadar fadar magana ɗan shi'a na cewa al'adamiyu yanjusu bil mauti illa al ma'sum wai dan adam yana zamantowa najasa bil mauti a dalilin mutuwa daga ka mutu kawai ka zama najasa in ji suwa an ji shi an shi'a suka ce illal ma'sum in banda ma'sumi daga ce ma'sumi abinda zai zo akan mu kai tsaye su ne annabawa ko mala'iku su ne ma'sumai ne Allah ya kare su daga ayyukata ayyukan suke na na zunubi to amma su ɗin shi abinda suke da ma'sumi malam yayi lamba ya sabka kasa ya ce ya'ani a imatu shi'a fa'inahun ya taƙidu na fihim al'isma suna nihin malaman shi'a saboda suna ga cewa dukkan malamansu ma'asumai ne shi sa ka samu a cikin harkar malamtan malami yana kirta abin da ya gana ma saboda ana ga shi duk abin da mako ga yana yi kawai daidai ne ku kuni ba ku iya gane saboda ku ya yi wa nasu ne malaki ta wa shahidu kuma suna cewa kenan banda ma'asumi wa shahidu sannan kuma banda shahidi mutumin da ya shahada wa man wajaba katluhu da mutumin da ya aikata wani aikin da ya wajaba a kashe shi a addinance amma faqtasala qabla qatlihi sai wanka kahin a kahin a kashe shi ka kashe shi sai wanka to a dalilin haka shi ma wannan mutumin iya ɗaya daga cikin waɗanda su ba najasa bane ba ko da su mutu yace lidhalika lidhalika sababi bi ainihi kenan lidhalika sabab bi ainihi a dalilin wannan sababin a karan kanshi sai yi wanka saboda yana ga za a kashe shi za a mishi kisa wanda addini ya ba dama a kashe shi sai yi wanka ka hanye wannan to wannan abubuwan duka bid'a ne abu na bakwai ikhrajul ha'idi wan nufasa'i wal junubi min indihi a zo a hudda macen da take al'ada da wadda take jinin biki da wanda yake da janaba min indihi daga wajen mutumin da yake fama mutuwa ko kuma mutumin da yake ya mutu mutumin da ya mutu sai ce ai mai al'ada da mai biki da mai janaba duka ba za a bar su a wajen shi su zauna ba za a fitar da su wanda shi ya bida ne abu na takwas tarkul ghasli mimman hadara khurujar ruhil mayyiti hatta yamdi alaihi sab'atu ayyamin tarkul ghasli نعم عفوا ترك ترك الشغل ترك الشغل ممن حضر متون barin duk wani kai kawo na rayuwa shugul wani harakokinka eh duka wani abin da ya shafi harakokinka zaka bar su mimman hadara khurujar ruhil mayyiti in dai kana nan ran shi ya huta to zaka bar duk wasu al'amuranka da kake na rayuwa hatta yamdi alaihi sab'atu ayyami har sai mutuwar nan tayi kwana nawa kwana bakwai ba za ka ta yi kasuwa ba za ka ta yi wajen aiki ba ba za ka ta yi gona ba komi ba za ka yi ba kai wuri za ka nema ka ɗosa ka zauna kana nan a zaman jira sai an yi kwana bakwai wani shi daga cikin bida abu na takwas na tara i'tiqadu ba'dihim anna ruhal mayyit tahumu hawla al-makan alladhi mata wani suna kudurta cewa ai i'tiqadu ba'dihim suna kudurta cewa anna ruhul mayyit ran mutumin da ya mutu tahumu yani taduru hawla al-makan ran tana nan tana kewayawa a wurin da ya mutu alladhi mata al-makan alladhi mata a wannan wurin da ya mutu sai ga ana wasu wasu abubuwa na nutsuwa da taka tsantsan saboda wai an kudurce a cikin rai cewa wai ran wannan mutumin da ya mutu ai mazal tana nan a wannan wurin tana kewayawa wani sha bida ne abu na goma ibqa'u sham'ati 'inda al-mayyit laylata wafatihi hatta as-subh ibqa'u sham'a shine a bar kendir wanda ake kunna nan a ci balbal ake kendir ko yawa a bar kendir buji a bar wannan bujin 'inda al-mayyit a wajen mutumin da ya mutu lailata wafatihi a daren da ya mutu hatta subh za a kunna wannan bujin da a bar shi a kunna har sai gobe da sai kenan ko da karewa ya dole ku je ku sayo wani ku kame ku ka ku jona saboda ba a barin wannan wurin ba duhu wannan sha bid'a ce wannan ba a barin wannan wurin da duhu wannan sha bid'a ne malici abu na goma sha ɗaya wad'u ghusnin akhdara fil ghurfati allati mata fiha a ɗauko wani ɓangare na icce ko ka ce jijiyar icce tsanwa ke na ɗanyi filgurfati sai a kawo sai a sa a ɗakin da mutumin da ya filgurfati allati ma tafiya a cikin ɗakin da ya mutu wanda wannan kuma la'alla zai iya zamanto ya samu alaƙa da wancan bayanan da aka yi a baya na cewa idan mutum ya mutu wannan hadisin da yake mazalla sallallahu alaihi yake cewa a ciro mushi icce aka ciro iccen nan ya dora akan waɗannan kaburruka guda biyu yake cewa la'alla Allah yukhaffif anhuma ma lam yaybasa Allah zai sauka musu azaba matakar wannan itacen musulmi ba basu bushe ba kaga ana ai an yi bayani diya mala albani yi bayani diya irin abubuwan da mutane suke a yau wanda dalili bai tabbatar da shi ba wannan abu da aka tabbatar hususiya ce ga manzon Allah shi kadai kaga ce a bari ka zo kai ma ka kare ice ka dora la'alla Allah yukhaffif anhum a ba wanda ya saka kamar da bayani ya riga ya gabata to wasu kayan abin da masu ya ɗauko ɗanyen icce ko wani ɓangare na ɗanyen icce sai a kasi a ajiye a saman a sai a zo ajiye a cikin wannan ɗakin da mutum ya mutu wannan shi ma bid'a ne abu na goma sha biyu qira'atul qur'ani inda al-mayyit hatta yubashara bi ghaslihi daga mutum ya mutu sai su zo su naɗi karatun qur'ani ai ta karanta qur'ani hatta yubashara bi ghaslihi har sai an zo wanke shi wannan shi ma bid'a ne kaga anan wani sai ce to karatun Qur'ani ne bai da kyau a karatun Qur'ani abu ne mai kyau amma wa ya ce maka in mutun ya mutu ana zuwa a zauna a ta karanta Qur'ani har sai an kai lokacin da za a mushi wanka ko kuma an kai lokacin da za a binne shi a ina ka samu haka a cikin dalilan da addini ya tabbatar da su baka da kuma inda alheri ne da su sun riga mu kasancewar musu ba addini bane ba eh shi ba wani addini ba wani ba wani abu ne da aka tsince shi rana kai tsaka a dama da zane shi ka gaishe kamar da imam malik yake cewa duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin ba zai zama addini ba a yau ko da ku nawa kuke aikata shi sau iya daga cikin abin da yake yake ɗaukar hankalin wasu cewa ai mutane kowa haka za yake to dan kowa ya kaza sai mi Allah yake cewa la yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna walakin aktharan nasi la ya'lamuna la yaqiluna da yawa za ka samu kawai taron yu ne to kai abinda za ka rudu da shi shine dalili kai dame ka ku kaɗan ne ko ku da yawa ne a duk inda kake in a yawan kake a kaɗan in kake kawai kai dai ka rika duba dalili saboda shi ake bauta wa Allah gaba ta goma sha uku taklimu a zafiril mayyiti wa halƙi anatihi shine a ɗoki a cirewa wannan mutumin da ya mutu a cire mushi farci wa halki alati sannan kuma a aske mushi marar shi to wanda shi ba wanda ya sau yadda yake haka kuma yake shi kuje kubin da shi wannan bid'a kuma imamu malik ya ambato ta a cikin littafin al-mudawwana na imam malik sannan kuma malik ya gaba ta 14 idkhalul qutni fi dubri fi dubrihi wa halqihi wa anfihi a zuwa doki al-qudun ita ce abdiga koton a doki abdiga a sa fi duburihi a duburan mutumin da ya mutu a yake cewa wa halkihi wa anfihi a zo sannan kuma a sa a hancin shi sannan kuma duk wani wuri inda ake ga kamar irin su kunne sai a zo a sa waɗannan abubuwa a tattoshe ta wannan bid'a ce amma idan akwai uzuri na yin haka nan to babu laifi amma haka kawai ku zo ku sassa wani abubuwa wannan baya halatta eh malin yayi lamba ta uku ku ya sabka kasa yake cewa qultu mal albani yake cewa nace illa fi ahwalin nadira sai dai a wasu wasu lokuta waɗanda suke ta wanda kadan yace ka an yakuna fil mayyit illa kamar ya zama to misali mutumin da ya mutu na iya da wata illa yukhsha ma'aha khuruja khuruju shay'un minhu yulawwisu al-kafana aw yunajjisuhu kamar na jin tsoron idan aka bar shi a haka da daga duburar shi wani abu yana iya hutowa ko kuma a daga bakin shi wani abu yana ko daga hanci shi wani abu yana iya hutowa to wannan babu laifi ana iya sa mishi amma ka kawai irin da za a gani misali ɗan indiya suna yi a zuwa tuttushe hanci a tuttushe wane ne wane ne wannan bai halatta yawwa shi haraka addini dole sai an samu dalili akan abin da za ku in babu dalili to kuwa kan kulahiya gaba ta goma sha hudu sha biyar malake cewa ja'alu turabi wasu su bid'a da suke mai suke ja'alu turabi suna sanya ƙasa fi ainayil mayyit a cikin idanun mutumin da ya mutu wai ƙasa ho za a ɗauko a sa a ciki inda zalika wal qawli inda zalika kuma ana sa ƙasa me yake cewa la yamla'u ayna ibn adama illa turab ba abin da ke cika idan dan adam in ba ƙasa ba ka bida ba tai ba ba abin da yake cika idan dan adam in ba ƙasa ba ana hodi ana ana ana ana dura ana ana ana zuba mishi gaba ta goma sha shidda tarku ahlil mayyitil akla hatta yafrahu min dafanihi a ce mutanen da aka musu mutuwa ba za su ci abinci ba wanda kuma aka ga ya ci abinci to ya saba ka'ida hatta yafrahu har sai sun kammala min dafanihi binne shi wanda ya yana da sha'awar misali ko yana jin yunwa ko ya rasa yadda zai yana iya zuwa ci abincin shi ba laihi ba ka a ce haba ai wani da ya mutu wani saboda tsabagen bai kula ba zuwa ma ya samu abincin shi kawai ke ci kai ana cikin wannan yanayin za ka zo ka ci abinci in yana bukata yana iya zuwa ya ci ba wanda ya hana shi abu na goma sha bakwai ai in kamar in muka lura za mu ga abubuwan su na bid'a kamar su suke aikon kansu da kansu dama kawai daga an zo an ji kiskiri wani sai auna da kwakwallo shi ta'abana kawai sai wurgu wani abu sai a daga kamar wanda ya abin da kawai bai kyauta ba alhali kuma addini bai hana ba gaba ta goma sha bakwai malata iltizamul buka'i hinal ghada'i wal asha daga cikin bidiyo'in da ake yi a harakan mutuwa a wasu kasashen za a lazimci yin kuka a lokacin cin tuwon rana da lokacin cin tuwon dare kawai sai a zo a sa to a yi ta kuka a yi ta kuka a yi ta kuka kuma yana da ya ci abinci eh eh za a lazimta ka ta kuka malam ta wadda ka daga cikin abubuwan da ba Allah bai saukar da wani dalili a kai ba abu na goma sha takwas shakkun rajuli thauba alal abi wal akhi wani za ka ga ya tsaga rigar shi alal abu saboda baban shi ya rasu wal akhi saboda dan uwan shi wan shi ko kare shi ya mutu sai kama rigar shi ya kikketa ta ya ta maganganu irin na jahilci da wa kabar mu wayu Allah mun mutu mun lalace su kuma malaiku suna gefe suna ce amin kun mutu kun lalace eh amin Allah amsa kai kuna ba kan ku mugu addu'a kuma malaiku suna ce amin Allah kiyaye jahilci bai ba abu na goma sha tara malaci alhuznu alal mayyit sanatan kamilatan لا تختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسانة سنكم ولا يتحلين فإذا انقضت السنة عملنا ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع يفعلن ذلك هن ومن التزم الحزن معهن ويسمون ذلك بفك الحزن ya daga cikin bidoyin da ake yi alhuzn a kama malam a yi tabakin ciki mana a ta shiga damuwa a kan mutumin nan da ya mutu sanatan kamila sai an yi shekara ana nuna haka nan kawo ga din rayuwa ta mutu daga nan saboda mai waiwa ne ya mutu ko wacce ta mutu su kuma bakin cikin su da suke sa kansu a ciki sai su yi shekara cur kaga da za a gane kenan su ne suka sa kansu kuma su hudda kansu shi kenan dama addini bai sa su sannan kuma la taqtadibu nisa'u fiha mata ba sa kumshi bil hinna da abin da ya shahi lalle ba sa sa dalle wala yalbasna thiyab al hisan ba sa sa kaya masu kyau haka za su ta zama da wasu kayan da ga su ga kamar su sannan kuma a wannan ba ta kawo bace ba shekara guda ba ta kawo bane kawai kirkira su suka kirkiro abin su wala ya tahallaina sannan kuma ba sa sa kayan kirkiri musu ado musu komi haka za su zauna kawai sun gulufin su fa idan qadati sanatu idan wannan shekara ta kare amilla ma yu'hadu min hunna sai su aikata abinda suka saba suke aikatawa minan naqshi na na caccake yanzu kuma ran da za a fita wal kitabati za a zo su yi rubutu a jikin ko goshinsu ko wani bangaren jikinsu sannan kuma a kama wasu gabbai a ta bangaren rubutun da za a caccake za a yi eh kamar allura za a ɗauko a daga caccaka a yi rubutun da shi ya fa'alla zalika za su aikata ga su wannan matan hunna su wa manil tazamal huzna ma'ahunna da wanda ma ya zo ya lazimci wannan bakin ciki tare da sai musu kara eh mamacin ba naka bane amma dai kai ma ka zo ka musu kara kuka shiga hidi kuka shekara saboda tsawagen buku da aiki buku sa abin da ake a rayuwa ba wayu sammuna kuma suna ma wannan abin suna wai bi fakkil huzni warware bakin ciki kenan shi kenan an warware bakin ciki kaman waina da ake ta kwana 40 in an yi wanka kaga an huta daga biki ne ake na jin daɗi yanzu biki za su yi suma sun huta daga cikin cikin cikin damuwa to wani shi ma bid'a ne abu na 20 i'fa'u ba'dihim an lihiyatihi huznan ala almayyit wasu daga cikin su zasu cika gemun su sai a bar gemu ya taru daga ka ganshi da gemu to yana cikin ba dama ne amma daga wannan fakin cikin ya kare sai ya tsaye shi gaba daya shiga da kokin shi ala almayyit wai saboda fakin ciki ga mutumin da ya mutu sannan abu na 21 malati qalbul qalbu qanafis wasajadi sannan wa taqdiyatul maraya wasurayat qalbu at-tanafis sune kilishi sai a juya su wanda ake kawo a cikin katanga yanzu a dalilin an yi mutuwa e maimakin inda ada yake sai a bi sai a juya su sannan kuma wani fartar da wani wane da su duka sai a juya su sama ne koma ƙasa ƙasa ne koma sama kenan daga an zo kawo an san gidan nan ba a kyauta musu ba lakiyayi yi haka ne wana duk kubi abubuwa ku jujjuya su kalbu a kwanafis kenan a juya kilishi sannan kuma wasa jajid da sajada tafi irin na wannan na sallah suwa duka sai a juya su in sallah ma za a yi za a yi a sama a juya za a yi sannan wannan su juya su ake kowa taqdiyatul maraya sannan su kuma madubin gidan gaba ɗaya sai abin sai a sa duk a rirrihe su ka abin da ana shan wahala wallahi ba karamar kwamba ba ce sannan wasu surayya sannan kuma irin wannan hutulun nan da ake sawa misali a tsakiyar ɗakuna falo wanda suka ɗasu ɗan zaro ɗin nan saboda ado su wanda a samu wani tsumma a rihe su eh kenan duk wanda ya zo gidan nan kawai ya san gidan nan sai a hankali suna cikin wani wani yanayi wani sha bid'a ne abu na 22 tarkul intifa'i bima kana min al-ma'i sannan barin amfanuwa da abin da yake na ruwa fil baiti a cikin gida fi zirin aw ghairihi wanda yake cikin tukunya ko tulu ana ga kamar ruwan da yake cikin tulu kenan wani nau'i ne na ni'ima da jin daɗi da haka yanzu dai a rika amfani da ruwa kawai kai tsaye kashi a cikin birna ko na makamancin wannan kenan yanzu kamar misali a ce ba ka sha ruwan firigo ba an maka mutuwa kuma kana wani bude frigo ana doko abubuwa duk ya haramta wa kansu waɗannan abubuwa wa ya rauna annahu najisu suna maka cewa haka in amfani da wannan abin najasa ne wa yu'alliluna zalika kuma suna ba da hujjan haka kenan me yasa suke haka yu'alliluna zalika suna ba da hujjan hakan bi anna ruhal mayyit cewa wai ran mutumin da ya mutu na idza tala'at idan ya ɗanƙi tsinkayo kuma ya mutu kuma kun zo kuna shan ruwan firigo kuna wani ne ana ta shi kala-kala ana sha me yake yi ghatasat fihi bi ma'ana wannan ran ta mutumin da ya mutu zai samu zai shiga yanayin damuwa ko kuma rashin jin daɗi abu na 23 idza aqasa ahaduhum ala ta'ani idan ɗayan su ya attishawa misali an ka abincin aji sai wani attishawa ya kuluna lahu sai mutane suke zaune a wajen tun ana cikin harakar jimamin mutuwan wani mai ɗaya su ce mashi kallin fulanan au fulana ima wacce kowa ne magana a dalilin atishan da yawa kuma sai an ka abinci atishan in ka atishan an ka abinci akwai abin da za ka yi me za ka yi kallin fulanan au fulana min man yuhib mil ahya kama wani ko wacce magana min man yuhibbu daga cikin mutanen da shi mutumin da ya mutu yake so min al-ahya'i bismihi zaka musu magana amma da sunan mutumin da ya mutu misali yanzu wani ya mutu sai nazo ne a tisha misali akan abinci to yanzu mi zan yi sai in maka magana amma magana da zan maka da sunan mutumin da ya mutu zan maka magana kuma da sharadi shi wanda ya mutu ya zama to yana son ka ka duba ba kai aiki wa yu'alliluna dhalika li alla yalhaqa bil mayyit min minhu kuma suna allala haka su ce ai in ba kai haka ba kai za ka bi bayan shi eh kai za ka bi bayan shi eh abu na 24 tarku aklil mulukhiyya wasimak ko kuma wasamak muddata huznihim ala mayyitihim kalma ta muluhiyya da kasani miyan muluhiyya ashe larabci ne eh ita ce wannan yanzu ga ta nan tarku aklil mulukhiyya barin cin kalan miya mai daɗi ta muluhiya wasamak ko kuma samak da abin da ya shahi misali kihi ko na kayan moriya ne muddata huznihim tsawon lokacin da suke wannan bakin cikin nan alamayitihim akan mutumin da ne haka za a zauna a ba'acin komi dun abu mai daɗi to ku haramun ne a gare ku sai ran da wannan abin da ku ɗora kanku ya ƙare bid'a ta 25 tarku aklin luhumi barin cin nama ba za ku ci nama ba sannan kuma wal mi'laq wal mi'laq shine kamar me ake kira shi da suna shi ma kalan naman ne dai me ake kira shi da sunan kullu ma ulliqa min lahmin wa 'inab kaman kalan gashin nama mi'laq al-mashwiyya wanda aka wanda aka yi mai shuyin shi sannan kuma walkubba da kilishi shi yau za ku tura kenan duk wani soye-soye da wani wannan da hida hida gashe-gashe duka a bar shi a gehe duka ba za a ci abu na 26 kaunul mutasawwifa maganar sufaye suke ta man baka ala halikin kharaja an tsariƙi ahalil ma'arifi duk wanda ya yi kuka ala halikin ga mutumin da ya mutu kharaja an tariqi ahli al-ma'arif ya huta daga cikin hanya arifai masana Allah to ku kaga mutumin da ya mutu ai ba laifi bane lokacin da Ibrahim ya ya rasu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka ko yace innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun yace ido zai zubar da hawaye zuciya za ta ji kumci kuma muna jin alhinin rabuwa da kai Ibrahim babu laifi mutum ya yi kuka babu laifi saboda ɗabi'iyyar ne wani ya mutu ka gaba kai kuka ba abin bai taba ka bane da kyau eh ko wanda yake bayanin su yace in aka yi mutuwa mutane suna kuka hama ma ke shi wallahi to da wani kare shi ya mutu ya ko sa tira kuka ya tuna abin da ka yi hawa ya tsatsu zo mai na'am aiwa daga murya shi ne aka hana anniya daga murya a wayo Allah kaza kaza ko kuma a cikin anguwar da kururuwa eh saboda su a lokacin wani abin alfahari ne a gane cewa wani mutum mai daraja ya mutu to amma dan mutum ya hawaye wannan ba laifi bane ba ibn al-jawzi ya kawo wannan bayanin na na sufa a cikin talbis iblis malai ce gaba ta 27 tarku siyabil mayyit bidone ghaslin a bar kayan mutumin da ya mutu ba tare da an wanke su ba kayan shi sai a bar su ila ilal yawmi thalisi sai an kai kwana na uku sai a wanke shi me yasa bi za'mi anna zalika yaruddu anhu azab al-qabr wai da raye cewan wai wannan abin rashin wanke kayan na sun yi kwana uku sai a wanke su to wannan zai zai sa ba zai samu azabar kabari ba kenan zai kare shi daga azabar kabari ka duba abu na 28 qawlu ba'dihim fadar wasu daga cikin mubtadi'a cewa inna man mata yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati yakunu lahu azabul qabri sa'atan wahidatan duk mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a misali ya mutu kamar daren yau ko kuma ya mutu a wunin gobe suka ce wannan ya kunu lahu azabul qabri azabar da za a mashi ta kabari ka cokamkinta sa'atan wahida wani dan lokaci ne ta gacece daga lokacin thumma yanqati anhu al'azab daga nan azabar sai ta yanke wala ya'udu ila yawmil qiyamah azabar ba ta sake dawowa har ranar tashin kiyama waya hudu haka ina ka hudu maulonka gaba ta 29 qaulun akhar malai ce wata magana ta daban almu'minul asi wanda take kamantacciyar da ta 28 din almu'minul asi wai mumuni wanda yake mai sabon mai sabon Allah ya mutu yanqadi anhu azabul qabri yawmal jumu'ati wa lailatul jumu'a duk wani mai mutum musulmi wanda ya mutu to azabar kabari za ta an mana mashi azaban zai rika tsayawa yawon juma'a ranar juma'a wa lailatar juma'a da daren juma'a sannan kuma idan kenan aka binne musu aka binne shi misali ran litinin ana azabtar da shi ana azabtar da shi sai aka zo yau alhamis ba daren juma'a ba da gobe juma'a ko to daga wannan sun zo sun same shi a cikin kabari wala ya'udu ilaihi ila yawmil qiyamah daga wannan ranar ta juma'a da daren juma'a an aka ɗauki azaban nan azaban bai sake dawowa har zuwa ranar tashin kiyama ba wanda ya faɗi haka bid'at maganganu ne na wanda Allah bai Allah bai sabkar da wani dalili a kansu ba magana ta ta 30 bid'a ta 30 al-i'lanu shelantawa da kururuwa an wafatil mayyit akan mutuwar mutumin da ya rasu ake cewa man alal mana'iri akan hasumiya lokacin wancan babu radio babu laspika ina hasume da ake doguwa sai wani haucin kololuwa da yake garurrukan da ba wani garurrukan wani masu faɗi sai ta hudu yana karawa wani ya rasu mai girma wani ya rasu ko mai girma wacce ta rasu wani shi na bida ne to ina hukumcin sanarwa a radio eh ko laspika shi ne wannan bida ne shi ma wannan na radiyon ko kuma na lasifika inda manuwan an yi tarayya akan manuwar kuzuzuta abin da bayyana cewa wani mutum na daban ya rasu ba kawai don a haɗiya mutane wa misali wani ya rasu za a mashi kaza ko kuma wani ya rasu a sashi cikin adda Allah mashi rahama wannan da ba su a wancan lokacin suna faɗin shi ne saboda alfahari ne abin alfahari ne saboda kowa ya sani cewa wani mutum mai daraja ya rasu yawa to irin wannan mu'amalar da ake sa shi yanzu ne yana ciki sau a gane cewa ba lafiya to irin ba lafiya ba zalla ya rasu in ka kai ma ba abin da za a wasa wallahi bari ganin kamar ana wani su mutane ana ta abubuwa da sai mutane suke da matsayi kana kan mutane musa rayuwa wallahi rayuwa za su yi normal kawai kama kanka aiki alheri in za ka yi amma wani kare da kamar abubuwa kaza ba za su yi dole he da kai a babalan duniya ana haraka ka zo kuma ana haraka za ka barta tabbas a gaba ta 31 malace qauluhum inda ikhbari ahadihim bil wafati al fatihatu ala ruhi fulan fadan su da suke yi wajen bada labari ga wani cewa wani ya rasu sai a ce fatiha akan ruhin wani wanda duka ya daga ciki fatiya akan ruhin wani abubuwan suna da yawa za mu zo har kaga waɗanda mafiya mun muna alaƙa da su ba mu cika alaƙa da su waɗanda wasu ƙasashe da su ka sai ita bida amma daga an ce abu na ibada ne kaga duk inda ka zo a ƙasashen musulmi ka yi ne ka same shi ta ma ita bida sai ga wani wuri akwai ta ku da taku su da tasu su waɗancan da tasu kowa da tashi kawai da ka za ka ji abubuwa sai ka ji kamar ma wani abu bayani ba amma kuma wanda suna nan suna sun dukufa akan wannan abu gaba ta gaba malai kica ghaslul mayyit bid'o'in da suke da alaka da wanke mutumin da ya mutu gaba ta 32 wad'u raghifin raghifin wa wa kuzima'in fil fil mawdi'i alladhi ghusila fihi al mayyit thalatha layalin ba'da mawtihi wad'u raghifin azwa ajje gurasa ko ka ce biredi za a ji biredi wa kuzi ma'in sannan kuma da da so na ruwa ko ka ce guga ta ruwa a ina fil mawdi'i alladhi ghusila fihi al-mayyit a inda aka wanke gawan nan kuma ka san kwana nawa za a yi salasa layali sai an yi kwana uku ana haka ba da mautihi bayan mutuwar shi to kai wa ake ajima shaidan abu na 33 iqadu suruji aw al-qindil fi al-mawdi' alladhi ghusila fihi al-mayyit thalatha layali min ghurubi ash-shamsi ila tulu'iha za zo a hura a hura sanya kutulu a sanya abubuwan haske fil mawdi'i alladhi ghusila fihi al-mayyit inda aka wanke mutumin da ya mutu sai an yi kwana uku ana haka min ghurubi shamsi daga faduwar rana sai a zo a haska ila qulu'i hasirana ta hutu an yi su kuma Allah kai su gobe su saki Allah kai su jibi su saki wa inda ba'dihim sab'u layali wasu kuma sun yi dare bakwai ana haka wa ba'dhum wasu kuma daga cikin su ma yazidu ala zalika suna karawa a haka saboda ita bid'a ba kaidi gare ta ba duk wanda ya bushi iska ya ga dama sai yi wa yaf'aluna mithlahu fil mawdi'i alladhi mata fihi kuma suna aikata irin haka kaga na inda aka wanke shi ko to inda ya mutu ma haka za a yi kwana uku wasu yi kwana bakwai wasu dora akan haka nan maliki ta gaba ta 20 da 34 dhikrul ghasili dhikran min al-adhkari inda kulli udwin yaghsiluhu an bato na mutumin da yake wanke gawa zikiran wani zikiri min al'azkari na daga cikin zikirin da suke ambatawa su inda kulle uduwin duk gabar da aka zuza a wanke ta sai an yi wani karatunta na musamman shi yasa daga an ce wankan gawa sai karɓa wani abu ne wanda baya yiwa saboda komi karatun wane ne duk gaba ta ya mata karatu waye ce babu inda kulli udwin yaghsiluhu sannan abu na 35 aljahru bil dhikri inda ghasl al janazati wa tashyi'iha wannan kuma akwai shi anan la sai wadanda ake ga yan ajin tabar kalla ne ko malamai ko na makamancin wannan aljahru bil dhikri a rika daga murya ana ana abin da ake cewa zikiri kaga na farko a zo a zauna ana jiran gawa sai a rika cewa duk da ko zo a rika haylala ake ja haylala ake ja ko istighfari ake ja kai daga nan dan tafzin ka kana ja wancan daga can da tafzin shi yana ja kawai daga an jima sai ka ce dubu uku sai a ce mamani ya kawo dubu uku astaghfirullah an jima ce ibara ya ce la haula dubu bakwai sai a ce dubu bakwai lissawa za a rikai na'am rumutsumi da gina yanzu ya bada har tara ake ajiye saboda irin wannan rana an tazo yau kai zai tara ko shi ya mutu wa zai bada su aljahru bi zikri inda ghaslil janazati wajen wanke gawa a ta zikiri sannan kuma wajen tashi'iha wajen rakata ma a kama a ta yi ana zuwa ana ta zikiri ana ta zikiri kuka ce wannan abin wa bid'a ne sai a ce yanzu ambatan Allah ne bai da kyau ambatan Allah abu ne mai kyau amma waye ce kai shi ana babu maliki ta gaba ta 36 sadlu sha'ril maita min baini sadyaiha a saki gashin mutumin da ya mutu mutumin yana da gashi sai a saki gashin a gaban kirjin shi wannan shi wani daga cikin abubuwan da babu wani dalili a kai na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi al-kafnu wal khuruj bil janazati harakan da ya shahi likafani bid'o'in da suke ciki sannan kuma da al khuruj bil janaza gawa ita ma kuma waje abubuwan da aka lillika mata wanda ma anzalallahu bi zalika min sultan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله